الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka muna jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya damu wannan safiya ta asabar yau muna bakwai ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1446 a ƙidan miladiya yau muna goma sha uku ga watan bakwai shekara ta 2024 mun dawo wannan majalisi don ci gaba da karatun tauhidi wanda muke karanta littafin al-aqidatul wasatiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah muna fatan Allah madaukan sarki ya gafarta masa idan ƴan uwa muna tafi ga baki daya a wancan zama da muka yi mun karanto ayan alqur'ani mai girma wacce take tabbatar da sifa ta ƙarfi ga Allah subhanahu wata'ala da kuma azartawa mai yawa da kuma ƙarfi sannan mun karanta waɗansu ayoyi guda biyu waɗanda suke tabbatar ma Allah da sifofi na ji da gani to yau inda za mu tashi shine inda malin ya ce wa ƙauluhu da kuma faɗin Allah subhanahu wata'ala walwala iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah wannan wuri kuma malin yana son ya tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala da sifa ta mashi'a mashi'a ita ce ganin daman Allah wanda a ƙarƙashinta ne aikace-aikace suke faruwa wato ganin daman Allah wanda yake farar da al'amura abubuwan da da ke faruwa a cikin bayin Allah to ƙarƙashin ganin daman Allah ne da nufatansa Allah ne ya ga dama hakan ya faru kuma ya nufaci hakan ya faru duk da kasancewa kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata wannan ba shi da alaƙa da so ko yadda na Allah kawai ka ɗauka duk abin da Allah ya nufata ya ga daman ya faru yana faruwa wannan ba shi da alaƙa da shin Allah yana son abin ko baya son abin shin Allah ya yadda da abin ko bai yadda da abin ba amma dai haka ya ga dama ya faru haka kuma ya nufata ya faru to hakan yana faruwa har mun ɗan buga waɗansu misalai cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya ga dama ya nufaci kafircin kafiri amma kuma Allah baya son kafirci Allah subhanahu wata'ala kuma baya son kafiri Allah shi ya ga dama ya nufaci fasikancin fasikai amma kuma Allah baya son fasikanci kuma Allah baya son fasikai amma duk dai in ka tattara Allah ne ya ga dama kuma ya nufaci hakan ya faru kuma ga shi nan yana faruwa ƙarƙashin nufatan nan nasu subhanahu wa ta'ala. To shi ne a waɗannan ayoyi malam zai kawo maka sifa ta mashi'a da irada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Al'irada ita ce al-mashi'a, al-mashi'a ita ce al'irada, duk da kasancewan akwai ɗan ƙaidi kaɗan wanda insha Allah ta'ala idan mun shiga cikin karatun za mu iya fahimtar wannan. malai ce faɗin Allah subhanahu wata'ala walwala iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah wannan aya ce a cikin suratul kafi wanda Allah yake labarta mana waɗansu abokai guda biyu ɗayan mummuni ɗayan kuma kafiri to wannan kafiri yana da arziki Allah ya bashi gonaki guda biyu masu yabanya masu amfani ƙwarai da gaske wannan sai ya ƙara mishi ɗagawa ya ƙara mishi ji da kansa ya ƙara mishi kau da ƙaddaran Allah da nufatan Allah sai yana jin wayarsa da dubaransa ne ta ba shi wannan abin to shi ne abokin tattaunawan nasa wannan abokin nasa yake ce mishi walaula iz dakhalta jannataka ina ma da lokacin da ka shiga wannan gonan naka gonaki ne guda biyu amma ana an kawo shi da sigan gona ɗaya ko dai jinsin gonan ko kuma saboda kaskantar da wato waɗannan gonakin da suka sanya shi ɗagawa duk abin da ya sa bawa ɗagawa ta wannan abin ya zama kaskantacce kuma domin bai amfani shi ba to shi ne ce walaula iz da khalta jannataka ina ma da lokacin da ka shiga wannan gona taka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah da ka faɗi wannan kalman ma sha Allahu la quwwata illa billah ma'anan wannan jumla shine akwai takariri guda biyu da malamai suka yi ko dai ya zama qulta hadha ma sha Allahu ka wannan abin da gonan nan ta yi na yabanya ha za ma sha Allah wannan shi ne abin da Allah ya ga dama haka nan Allah ya nufata ko kuma wannan abin da gonan nan ta bada na amfani da yabanya da kyau to ma sha Allah kana abin da Allah ya nufata shi ne ya faru wato a wannan lokaci bawa yana sallama ma Allah subhanahu wataala yana nuna cewa ba wayansa da dabaransa da ƙarfin shi bane a abin da Allah ya ga dama ya nufata shine ya faru la quwwata illa billah babu wani ƙarfi sai ga Allah kenan yana nuna cewa wannan shine abin da Allah ya ga dama ya faru da gonan nan in Allah ya ga dama ya wanzar da shi zai ga wanzar da shi in Allah ya ga dama ya ƙona gonan nan ko ya tafiyar da amfanin gonan nan zai tafiyar da shi wato bawa yana i'tirafi da gajiyawa yana mai da ƙarfi ga baki ɗaya ga Allah wannan shine abin da wannan aya take magana akai to wannan aya kuma anan ta tabbatar da sifa ta mashi'a ga Allah subhanahu wataala qul ma sha Allah da ka ce haka Allah ya ga dama haka Allah ya nufata da haka abin da zai faru kenan ko kuma ka ce wannan shine nufatan Allah shine yadda Allah subhanahu wataala ya ga dama gonan nan ta kasance har ya tabbata a cikin waɗansu hadisai cewa idan ka ga abin da ya burge ka ka ce qadarullahi wa ma sha'a fa'al duk abin da ka gani ya burge ka to ka faɗi qadarullahi wa ma sha'a fa'al haka Allah ya ƙaddara kuma abin da Allah ya ga dama shi ke aikatawa wannan yana daga cikin magunguna na kambin ido ko kambin baka yayin da kaga abin da ya burge ka ko wata gona ce ko wani gida a wata gida wani gida ne ko wata mota ce ko wani mutum ne ya burge ka akwai wanda zaka ga kawai ya burge ka ko dai saboda himmansa ko saboda hazaƙansa ko saboda kyansa ma kana iya ganin wata saboda kyanta sai ta burge ka to kana iya ganin wani abin da zai burge ka a ko ina ne to idan kana gudun kada abin nan ya kamu da kambin baka ko kambin ido to sai ka ce qadarullahi wa ma sha'a fa'al ko kuma mafi karanci dai ka ce ma sha Allah la quwwata illa billah mafi karanci kenan domin al'ainu haq kambin ido ko kambin baka gaskiya ne kuma rashin faɗin wannan kalma cikin ababen da ke burge mutane yana sabbaba abin da ka gani ya lalace amma kai baka san kai ka lalata shi ba wannan ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin sahabbai ya cire riga zai wanka sai wani daga cikin sahabbai ƴan uwansa sai ya ga jikin shi haka ya ga jikin shi kamar misali a ce mutum ya sa tawul ko ya ɗaura irin wannan gyafto ɗin don suna yin wanka su da gyaftansu ne a tare da su shi yasa sai ka ji wani lokaci an ce maka mutum ya ɗan keɓe bayan nan yana wanka sai ka gata za a yi mutum ya tsirara a waje a'a ba tsirara suke yi ba da gyaftansu suke wanka mutum zai sa gyafto aƙalla dai ya rufe masa daga cibi zuwa gwiwa kamar da yadda za ka ga wani lokaci ana yi a irin rafuka rafi ɗin nan da za ka ga mutane a fadama suna yin wanka sai ga waɗansu daga cikinsu in dai ba ƙananan yara ba sai ka ga sun ɗan sanya dogon wandonsu tirikwata suna wanka to irin wannan to sai wancan sahabin sai ya ga jikin shi sai ya ga jikin shi mai kyau ne ban sha'awa kawai sai ce ka ga jikin wani mai ban sha'awa bai ce ma sha Allahu kana ko kuma qadarallahi wa ma sha'a fa'al ba to shi kenan wannan sahabin da ya tashi zai wanka kawai sai ya faɗi sai ya fara shure-shure to shi ne da aka kai maganan gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kuke tuhuma waye a wurin kuka lura cewa ya ga jikin shi ko ya sa mishi ido ko ya yi ta'aliki suka ce sai dai wani annabi ya ce a zo da shi da aka zo da shi annabi ya ce me ya faru ya ce ya manzo Allah ni me ko ya faru kawai na ga zai wanka ne na ce kai jikin wane yana da kyau yana da ban sha'awa sai manzo Allah ce to dan mene ɗaya daga cikin ku zai kashe ɗaya me yasa da kaga jikin shi ya burge ka baka ce ma sha Allahu la quwwata illa billah ko wata kalma ne kama da wannan to wannan sai aka fahimci ashe shine maganin kambin baka ko kambin ido yayin da kaga abu ya burge ka to kar ka zauna kai ta ta'aliki mari amfani kawai ka ce ma sha Allahu kana wa malami sha lam yakun ko kuma ka ce ma sha Allahu la quwwata illa billah ko kuma ka ce Allah ya sanya albarka to ka karya dafi na kambin idan ka kenan ko kambin baka wani yana da su bai ma san yana da su ba to almuhim dai abinda wannan aya take tabbatarwa tabbatar da sifa ta mashi'a ga Allah mashi'a ina ƙara nanatawa ita ce al'irada ita ce ganin daman Allah da ke faruwa a cikin aikace-aikacensa amma ba shi da alaƙa da san Allah ko rashin san Allah ba shi da alaƙa da yardan Allah ko rashin yardan Allah ku fahimci wannan da kyau kawai Allah ya ga daman abu ya faru to zai faru to maganan to Allah ya yarda da abin ko bai yarda ba wata kofa ce daban Allah yana son wannan abin ko bai so wata kofa ce daban amma wane ne ya farar da wannan Allah subhanahu wataala shi ke farar da su shine ke cewa qauluhu da fadin Allah subhanahu wataala ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ina jin kila ko ana ku daga nan ya kawo ku walau sha Allah ma qatatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid wannan aya ita ma ta tabbatar ma Allah subhanahu wataala mashi'a da irada gabaki daya yace walau sha Allahu maqatatal ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atumul bayyinatu da Allah ya ga dama da waɗannan basiyaki waɗanda suka zo bayan waɗancan annabawa da manzannin Allah to da basiyaki tsakankanin su bayan gaskiya ta zo musu ayan tana tabbatar da cewa lokacin da manzannin Allah suka zo sai mutane suka kaskashi biyu faminhum man amana wa minhum man kafara waɗansu sun imani waɗansu sun kafirta to sai yaƙi ya faru tsakankanin masu imanin da kuma kafira to shi ne sai Allah yake cewa law sha Allahu ma qatatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atumul bayyinatu da da Allah ya ga dama to da waɗannan waɗanda suka kangare din bayan gaskiya ta zo musu to da ba su yaƙi waɗanda suka yi imani ba muhalli shahid shine walau sha Allahu da Allah ya ga damar rashin yakin to da bai yakin ba kun fahimta sai a ƙarshe sai ce walakin ikhtalafu sai dai sun samu sabani wa minhum man amana wa minhum man kafar waɗansu daga cikin su sun yi imani waɗansu kuma sun kafirta sai ya maimaita ce walau sha Allahu maqatatalu da Allah ya ga dama to da basu yaki ba tsakankanin masu imanin da marasa imani walakin Allah yaf'alu ma yurid sai dai Allah yana aiwatar da abin da ya nufata. Ku lura, yaƙin da mummunai suka yi da kafirai, da yaƙan da kafirai suka yi mummunai, ai jihadi kenan ko? To da Allah ya ga dama da wannan yaƙin bai faru ba. Da Allah ya ga dama da wannan yaƙin bai faru ba. Sai dai walakin Allah ya fa'alu ma yurid sai dai Allah yana aiwatar da yana aikata abin da ya ga dama abin da ya nufata to anan sai muka fahimci mashi'ar Allah subhanahu wata'ala mashi'ar Allah wanda ta rigayi ta gabaci dukkan wani sababi da ka sani duk wani sababi yana tasiri ne idan mashi'ar Allah subhanahu wata'ala ba ta ci karo da shi ba duk wani sababi da aka bi in ya ci karo da abin da Allah ya ga daman faruwansa ko ya nufata to shi kenan wannan sababin ba zai tasiri ba ba ka da lafiya za ka sha magani idan Allah bai nufaci wannan ciwon ya sanadiyar mutuwanka ba kenan in ko Allah ya riga ya zartar da wannan ciwon shi ne na ajali to magani da zai tasiri ba kun gane duk wani abu da ka sani a ce ana bin sababi to sababi yana tasiri in ya dace da mashi'ar Allah idan kuma sababi bai dace da mashi'ar Allah ba to sababin bai amfani duk wani sababi da ka sani shi yasa kana iya kamo wani abu ka ga kashi 99 cikin 100 ka bi sababin da ya kamata a ce ka samu sai kuma ka gaba ka samu ba me nake ne yake kuntawa mashi'ar Allah subhanahu wata'ala bata bata dace da wannan ba ganin daman Allah bai dace da wannan ba da haka ba za ka samu ba akwai wani wani interview da na taɓa yi a Saudiya a wata jami'a jami'a ta Taiba bai kai shekara goma ba ko bai wuce shekara goma ba a jami'a ta Taiba wani interview na yi kuma na ci interview don na samu akalla maki 95 cikin 100 to kaga ai ka ci interview ka ci ka cinye maza a ci malaman da muka yi interview da su sai wani daga cikinsu ya ɗauko wata mas'ala haka yake cewa me za ka ce a kan khawarij khawarij ko kuma irin boko haram a Najeriya ko kuma irin boko haram ɗinsu na ƙasar misra sai nake cewa ai wannan khawarij ne kaza kaza kaza haka sai ce to me ya sabbaba musu me ya sababa musu su zama kawarici sai nake ce mishi ko dai rashin ilimi ko kaza ko kaza haka ya na dako da irin asbab din da nake fahimta sai ya ƙara bayani sai ya ce ko kuma ka ce zaluncin shugabanni duk in ka gama kaiwa ka komo sai ka ga babban abin da ke sa mutane sai boko haram su kangare ma shugabanni zaluncin shugabannin ne mafi yawan lokaci mafi yawan lokaci ya ba duka ba to da ya ɗauko wannan magana muna son mu tattauna sai ɗaya malamin ya ɗauko wata matsala kuma akan al'amarin aikin haji sai kuma aka ga lokacin ya ƙure sai suka ce ka dai bari kawai idan Allah ya sa ka zo wannan jami'an za mu ƙara shi tattaunawa ganin cewa su suna ganin wannan to ai ya riga duk abin da ake nema ya samu aka je gurin wannan coordinator da ke kula da wannan abin nan din ya gama tsare-tsaren duk idan ka zo shekara lokaci kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza da haka da shi coordinator da waɗannan malaman da suka yi interview da duk wanda ke gurin ma ya natsa cewa ka riga ka ci interview da haka an ɗauke ka don sun ba ni aminci ɗari bisa ɗari sauran bai wuce sati ɗaya a turo da da admission ɗin ba kawai sai ga karar daga kasancewa duk wani ɗalibin da ke waje a dakatar da shi sai bayan shekara biyar. Lausha Allah wa makatatalu, mashi'ar Allah kenan. Ta ɗaran ma duk wani sababi, da duk wani aminci da kake da shi akan sababi. Ɗari bisa ɗari ka kama, to amma kuma ya ci karo da mashi'ar Allah da iradan Allah. To da haka wannan aikin naka ba zai tabbata ba. Idan ka gane wannan da kyau dama cikin amfanin wato gane mashi'ar Allah subhanahu wata'ala kenan da iradarsa cikin amfanin wannan zai ƙara baka girman Allah a cikin zuciyarka kuma zai ƙara baka natsuwa akan duk halin da ka samu kanka cewa Allah yana ji yana gani kuma ya san abin da ya faru kuma shi ya nufaci haka wannan zai sassauta maka dukkan wata damuwa da kake fama da ita a rayuwanka kuma zai sa ka ƙara girmama Allah ka tsarkake Allah daga kamanta shi daga talikai saboda idan ka gane cewa duk abin da ya same ka dama can Allah ya kaddara zai same ka duk abin da bai same ka ba dama can Allah subhanahu wataala bai rubuta zai same ka ba to kaga yanzu duk abin da ka rasa kafin ka kai tuhuma ga bayi sai ka mai da al'amarin ka ga Allah ko da ko akwai hukunci akan bayin amma sai ka riga ka mai da al'amarin ka ga Allah duk abin da ya same ka sai ka natsu cewa Allah ne ya ga daman haka ba wai abin yi bypassing din Allah ne ya zo same ka ba to da ka akalla wannan zai baka sassauci zai baka natsuwa tukuna an biya maka aikin haji ga kuɗi an biya miliyan takwas kayi passport kayi wani kayi wani kayi wani ana neman a je a maka visa sai wani ya ɓoye passport ɗin ana sauran kwana uku a rufe visa da aka rufe biza sai ɗauko maka fasfot ɗinka ya ce a wallahi na gaya maka ba za ka ba to kafin zargin yawa a kan shi sai zuciyanka ta karanta maka masha Allahu fa'al ko kuma qadarullahi wa ma sha'a fa'al sai zuciyanka ta karanta maka Allah bai nufa ba kamar inda wasu suke cewa Allah bai kira ka a wannan shekaran ba to wannan bai kora kuma ina wanda ya laifi ba saboda a ɗauki mataki a kansa domin haka Allah subhanahu wata'ala kuma ya tsara duniya duk da shi ya kaddara komi kuma shi ya yi umarni a cikin a cikin iradansa shar'iyya wanda za mu magana akan ta a gaban mun fara magana akan ta satin da ya gabata a cikin irada kauniya irada da ganin daman Allah na fil azal wanda duk abin da ya ce a yi a wacin wannan iradan sai ya faru ya ce ba za ka je aikin hajji ba to amma kuma a cikin irada shar'iyya a cikin irada shar'iyya Allah ya kaddara wancan zai faru amma kuma sai ya shar'anta waɗansu abubuwa ai kaza in ba ai kaza ba kuma a ɗauki mataki akan kaza to wannan duk a cikin irada shar'iyya ne shi yasa sai ya ce a yi sallah amma ya san ya kaddara ma wani ba zai sallah ba to a cikin irada shar'iyya kuma sai ya tabbatar da cewa wanda bai sallah ba kuma zan azabtar da shi da azaba iri kaza sai ya sanya kar a yi sata amma ya san ya kaddara ma wani ya hukunta wani zai sata sai ya ce to kuma a yanke mishi hannu in ya sata irada shar'iyya kenan da haka iradan guda biyu ne kamar da za mu ƙara bayani a ƙarshe insha Allah ta'ala almuhim dai wannan aya tana tabbatar da mashi'a ga Allah da kuma irada tunda ce walau sha Allah da Allah ya ga dama maqatatalu da ba su yaki ba walakin Allah yaf'alu ma yurid sai dai Allah yana yana aiwatar da abin da ya ga dama da haka yurid irada kenan da haka da irada da mashi'a duk sun tabbata a cikin wannan aya subhanahu wata'ala da Allah subhanahu wata'ala wa qawluhu da inda Allah yake cewa uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku bahimatul an'am dabbobi na gida wato suna cewa dabbobin ni'ima ko bahimatul an'am da raƙuma da shanu da awakai da tumakai su ne bahimatul an'am Allah ce ya halatta muku su illa ma yutla alaikum ababen da Allah bai halasta muku ba sune dai wanda aka karanta muku din nan a ina aka karanta mana a cikin alqur'anin dai Allah ya karanta mana hurrimat alaikum almaytatu waddamu ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنقيحة Allah ya halasta mana raƙuma da shanu da awakai da wa'annan abubuwan duk Allah ya halasta mana to amma kuma akwai abin da bai halasta ba almaitatu duk cin waɗannan dabbobin wacce ta mutu to haramun ne waddamu mu tatso jini daga waɗannan dabbobin haramun ne shine almaitatu waddamu wa lahamul khinzir kaga lahamul khinzir anan istithna'i ne munqati dan ba shi da alaka da bahimatul an'am wa lahamul khinzir wa ma uhilla li ghairi llahi bihi da dabban da aka ambaci sunan wani Allah yayin yanka ta akuya ce amma sai aka kira sunan gunki ko aka kira sunan wani aljani ko da gangar aka kira su aka kira sunan Allah kaga ta zama harama wa ma uhilla li ghairi llahi bihi walmunkhaniqatu me ma'anin walmunkhaniqatu dabban da aka makure ta ta mutu akuya ce amma makure ta aka yi ta mutu ba yankawa ba walmunkhaniqatu walmawqubatu haka ne menene ma'anin walmawqubatu ko ku san walmawqubatu ba to walmutaraddiyatu wan natihatu na'am a to wancan fa mene ne muka ce na farko wanne ne na farko na'am almunkhaniqatu sai mene wal mawqubatu wanda aka bige ta da da ba kaifi ba da wani abu haka ne nauyi a bige ta ta mutu na'am ban ji ba ko guduma ko gora ko taɓarya kawai amma naka mata sai ta mutu sai mene wal mutaraddiyatu wacce ta hausa mata faɗo sai mene wannan tsiha wanda aka soke ta da ƙaho sai ta mutu kaga duka wa'annan bayan ka aka yi ba to duka haramun ne to shine illa ma yutla alaikum din Allah ya halatta muku waɗannan dabbobi illa ma yutla alaikum amma banda wanda aka karanta muku cewa ba su halarta ba ghayr muhilli saidi sannan kuma banda wanda za ku farauce su kuna cikin halin harama muhilli saidi wa antum hurum banda wanda za ku farauta kuna cikin halin harama da aikin haji ko umara shi ma haramun ne ba a farauta sai ce inna Allah ya hukumu ma yuri Allah yana hukunta abin da ya ga dama Allah yana hukunta abin da ya ga dama me ya mahalli shayi a wannan aya ba hukuncin fiqihun wa'ancan zami da kaza shin haramun ne kaza mm kawai inna Allah ya hukumu ma yuri Allah yana hukunta abin da ya ga dama iradan Allah ake so ka gane anan muna da lokaci to inna Allah ya hukuma ma yurid Allah yana hukunta abin da ya ga dama sai ya ce wa qawluhu da fadin Allah subhanahu wataala faman yuridillahu ay yahdiyahu duk wanda Allah ya nufaci ya ga dama ya shiryatar da shi ya sharah sadarahu lil islam sai Allah ya yarwata zuciyarsa ya haskaka zuciyarsa da musulunci ma'anan ya sharah shine ya yalwata zuciyarsa ya kuma haskaka ta da imani da musulunci wannan Allah yana nufin shi da alkhairi iradan ake so ka lura anan wa may yuridillahu iradan wanda Allah ya nuface shiryatar da shi sai Allah ya sharah sadrahu lil islam asharhu shine al-ittisa yalwata abu sai Allah ya tsaga zuciyarsa ya yalwata ta da imani da musulunci wa may yurid ay yudillahu duk kuma wanda Allah yake nufin ya batar da shi da ka irada ɗaya ce ya batar da wanda ya ga dama da ita shiratar da wanda ya ga dama da ita duka ganin daman Allah da nufatarsa babu wani abin da ke faruwa a wajen mulkin Allah ko a wajen ganin daman Allah da ka imanin sayyidina abbakar iradan Allah ne kafircin abu jahal iradan Allah ne ila an gane to inda suke da abin nan ɗin idan aka ce irada shine kamar yadda muke cewa ta kasu kashi biyu akwai irada kauniya irada kauniya ita ce abin da yake tun fil azal Allah ya nufaci ta faru za ta faru ba makawa amma ba ta da alaƙa da san Allah ko rashin san Allah. Wato, Allah yana son wannan abin ko ba ya so, Allah ya yarda da shi ko bai yarda ba, to ita ce irada kauniya, to ita ce ake nufi da mashi'a. Ila an gane, ita ake nufi da mashi'a, irada kauniya, ƙadariya ita ce mashi'a. To, akwai kuma abin da Allah ya nufaci zai faru, kuma Allah yana son abin. ya yadda da abin irada shar'iyya kenan to sai dai shi wannan akwai yiwuwan ya faru akwai yiwuwan kuma zai faru ba Allah ya nufaci ya faru ya ga dama ya shar'anta ya faru to amma yana iya faruwa yana kuma iya kin faruwa kuma akwai yiwuwan Allah Allah yana san akwai yiwuwan kuma Allah yana san abin kuma ya jiri shi idan kun gane misalan da ne ta bugawa a baya to zaka gane wannan kaga idan aka samu mutum sai ya imani da Allah to Allah ne a cikin irada kauniya ya kaddara wani mummuni ne sai kuma a cikin irada shar'iyya ya zama mummunin da Allah ya nufata kuma Allah yana son imani kun gani yana kuma son imanin to shi kuma kafiri fa wani Allah ya nufaci zai zama kafiri a cikin iradansa sai ya zama kafirin to ana koma cikin iradar shar'iyya kuma sai a ga wala yarda li ibadihil kufur Allah bai yadda da kafirci ga bayansa ba daka baya san kafircin kenan wani guri ya ce fa in tawallau fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah baya son kafirai kuma da shi ya kaddara faruwan shi amma baya son shi to daka soyayya da yadda yana karkashin irada shar'iyya ne Allah ya nufa ci abin ya faru kuma yana son abin ya yadda da abin sai ya faru kuma Allah yana so Allah subhanahu wataala ya nufaci ya ce ya nufaci abu kaza ya faru kuma yana son abin amma kuma ba lalai ne kuma fa ya farun ba Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi kowa ya imani da Allah da manzansa to kowa ne imani da Allah da manzan nasa to da ka irada shar'iyya kenan Allah yana ya yadda da abin yana son abin amma kuma ba lalai ya faru ba inda komi Allah ke so ya dirshi shi zai faru to da ba za ka ga kafiri ba ba za ka ga fasiki ba ba za ka ga wani asharari ba amma Allah subhanahu wataala kuma cikin iradansa kauniya ya kaddara wani ya kafirce wani ya imani irada kauniya ne to in aka zo shar'iyya ne ne ake tantance babin Allah yana son kaza ko bai son kaza wanda ya kaza Allah ce a yi mishi hukunci kaza wanda ya kaza ce a kyautata mishi iri kaza to almuhim dai wanda Allah ke nufin ya batar da shi wa may yurid ayyudillahu wanda Allah ke nufin ya batar da shi ya ja'ala sadrahu dayyqan sai Allah ya kuntata zuciyarsa can an ce ya sharah sadrahu lil islam to me kishiyan ya sharah shine ya ja'ala sadrahu dayyqan sai ya sanya zuciyar mutum ta kuntata harajan tana cikin matsanancin takwara shine haraj din ka annama yas'adu fi sama kai ka ce an tarsasa shi ne ya hau sama yanzu a zo inda kake din nan a ce wani ya dauko bulala yana dukan kai ce sai ka hau sama ba tsani ba komai kawai ka taka kawai ka taka iska ka hau sama kuma a ce ana azartar da mutum in bai yi ba sai zai sha azaba ya kake jin zuciyar shi za ta kasance an ɗora mishi abin da ba zai taɓa yiwuwa ba sannan kuma ga mummunan uquba a kai to haka zuciyan kafiri yake dangane da imani zuciyan a rufe take a ƙuntata take kaman ka tarsa samu wani ne ya hau sama kuma kana mishi azaba a wannan ayan sai malamai suka ce akwai alamun imani akwai alamun bata alamun imani shine za ka ga zuciya ta yi faɗi ta yalwata da imani ana gaya mata saƙon imani sai ke faɗin da imanin zai iya zama a cikinta yanzu aka ɗauko hannun kaɗin nan aka ɗauko wani dutse ƙato aka ɗauka ai hannunka ba zai iya ɗauka ba saboda bai faɗin da zai iya ɗaukan shi ba to a imani haka yake idan Allah ya yalwata zuciyar mutum in aka ɗora imani sai imani ya samu wurin zama sai ya zauna alama ta farko kenan alama ta biyu sai ka ga bawa ya natsa da imanin ga imanin ya zauna sai kuma bawa ya natsa da shi sai ya ji cewa kai wannan ita ce hanya nagartacciya ingantacciyar hanya wannan ita ce mafita wannan ita ce za ta kai bawa zuwa ga gaci sai ya ƙaunaci hanyar ya natsa da ita kuma sai ya ƙaunace ta duk abin da zai kawai na imanin nan ne duk da ko imanin nan akwai tabaibayi a ciki kana son cin kaza a ce nasu ya hana kana son shan kaza a ce nasu ya hana kana son ka auri wanci a ce nasu bai yadda ba kana son ka aikata kaza a ce nasu ya hana ba ka son kaza a ce nasu ya ce ka je ka yi duk da irin wannan tabaibayin sai kuma ka ji mutum ya nutsu da imani kuma ya zo yana kaunin imani sai kuma ka ga yana aikata imani sai ka ga yana jin ɗanɗano daɗi na imani sai mutum ya ɗauki kuɗin shi ya ɗauki miliyan sai ya sadaka sai je na ta godiya ga Allah alhamdulillah Allah ba shi iko ya sadakan miliyan na a daidai lokacin da yake shi wani bige wani zai ya ɗibi miliyan ɗaya zai fashin shi ne zai kashe wani ne ya samu babur shi kuma yanzu wannan yana da babur ɗin yanzu ya ɗauka ya bada fi sabilillah ya koma yana ta godiya ga Allah alhamdulillah na gode ma Allah bi ma'ana wai yana jin ɗanɗano daɗin ɗanɗanon imanin aikin da ya yi to wannan alama ce ta imani shi ne wannan ayin take tabbatarwa kamar yadda yake kuma a gefe guda ga alaman ɓata alaman kafirci shi ne mai shine sai ka ga zuciyar mutum ta yi kunci duk abu na imani zuciyar ba ta iya ɗauka shi ya fi gane ma al'ada mu al'ada ba haka muke yi ba shi ya fi gane ma sabo shi ya fi gane ma abin da manya suka yi mu iyayenmu da kakanninmu ba haka suka yi ba amma to ya imani zuciyar shi ba ta da yalwan da za ta ɗauki al'amari na imani shi ne sai ka ji wani shi kullum yana kafa maka hujja da cewa inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asarin muqtadu mu akan iyayen iyayenmu da kakanninmu ka samu haka da haka ba za mu daina ba ka ji wani yana ce maka mu ba mu san wannan ba ma sami'na biha za fi ma aba'ina al-awwali ba mu san irin wa'annan abubuwan to zuciyar shi ne ta kuntata ba ta yalwa daga imani ba sai kuma ka ga mutum yana cikin wato baƙin ciki da imani duk abin da ya zo na imanin sai ka ga shi yana baƙin ciki da shi don mene musulunci zai shar'anta kaza don mene musulunci zai hana kaza yana bakin ciki wannan kaga alama ne na munafinci din ga wanda ya ce yayi imani ko kuma alama ce ta kafirci ga wanda badama bai shigo ba shine wancan ayin cikin sautin Muhammad ta tabbatar wallazina kafaru fa ta'asallahu wa adalla a'malahum zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa habata a'malahum duk wanda ya kyamaci abin da Allah ya saukar nayi ko abari to munafiki ne inda rigan musulunci ne ko kuma kafiri ne in dama can bai shigo cikin imanin ba duk wanda ya kyamaci abin da Allah ya sauka kuma ko da fa yana aikatawa ga wata mace tana sa hijabi tun daga sama har ƙasa amma zuciyanta baya son hijabin nan tana ganin Allah ya takura bayi a bari kowa ya miƙe kafa amma a ce sai an sa wani hijabi sai an yi kaza sai an yi kaza ita hijabin nan ba ta san shi din dai kawai tana zaune a ƙasar Saudiya ne kila dole sai ta sa to ko da da rigar musulunci take kafira ce munafika ce kaga gashi tana aikata abin amma ba ta son abin to haka nan duk wani wata doka ta Allah ko da mutum yana aikata ta amma yana kyamanta to wannan alaman kafirci ne alama ce ta kafirci to wannan alamar rashin imani ne sai ka ga zuciya ta nutsa a cikin shubuhohi da sha'awoyi zuciya sai ta nutsa cikin shubuhohi da sha'awoyi abinda ake nufi da shubaha shine duk wani abin da zai gurɓata maka ingantaccen iliminka dangane da Allah ko dangane da addini ko dangane da hukunce-hukuncen addini duk abin da zai baka negative fahimta akan waɗannan abubuwan shine shubaha kun gani duk abin da zai baka negative fahimta fahimta mai muni ko karkataccen fahimta akan Allah ko akan addinin musulunci shari'o'in Allah kenan ko akan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan abin shi ake kira shubha shi yasa wani lokaci sai wani gurbataccen mutum sai ya dauko wata aya sai ya canza ma'ananta sai ya dora wani akai sai ya karkatar da shi daga nagartaccen fahimta akan Allah to shubha kenan ya fada cikin shubha ko wani ya ɗauko wani hadisi hadisin ana iya ƙirƙiro na ƙarya ana iya ɗaukan ingantaccen hadisi amma a canza mishi ma'ana ana iya yin tawili sai ya canza mutum fahimtar haƙiƙanin yadda Allah yake ko haƙiƙanin yadda annabi yake ko haƙiƙanin shari'o'in Allah na aiko a bari to mutum ya faɗa cikin shubha kenan ya faɗa cikin shubha shi yasa ka lura duk 'yan bid'a a wannan babin suke duk 'yan bid'a a cikin wannan babin suke sai kaga wani ya ce maka sai ka ji wani yana ce maka a wannan ayin cikin so 15 alaysa Allahu bi ahkamil hakimin hukunci ga baki ɗaya na Allah ne haka ne ko baka bane wani wuri ya ce maka inil hukmu illa lillahi hukunci gabaki ɗaya na Allah ne to me yake nufi da wannan shine yanzu idan aka ɗauko wani aka ɗauko wani aka ce zo ku zauna ku yi sulhu to sun kafirta saboda mene ai gabaki ɗaya hukunci na Allah ne kun gani ai da wannan ne khawarij suka kafirta sahabbai suke ganin sahabbai ya halasta ma a kashe su saboda mene an ce da gefen sayyidina aliyu da gefen sayyidina muawiya a zo a zauna a yi sulhu a zo a zauna a yi sulhu sai suka ce ai inil hukumu illa lillahi hukunci duka na Allah ne duk wanda ya yarda cewa za a zo a zauna a yi wani hukunci na daban to kafiri ne da wannan suka katarta sahabbai suka halasta jinin sahabbai wannan abin da suka fada cikin shubha kenan sun fada cikin me shubha to a irin wannan ne sai kaga wani ya dauki wani nassin qur'ani ko hadisi ko zancen wani sahabi sai ya rikita tunanin wasu sai su koma maimakon su fahimci addinin musulunci a hakikanin yadda Allah ya saukar da shi sai su fahimce shi sama da ƙasa sai su fahimce shi a baibai to wannan ya fada cikin me shubha to zurfafawa cikin shubhan nan alaman kafirci ne alaman rashin imani ne ko kuma kaga mutum ya fada cikin shahawat sha'awoyi menene sha'awoyi duk abin da zai karkatar da kai daga bin shari'a shi wancan zai canza maka tunani akan haƙiƙanin shari'a ko haƙiƙanin tunanin da ya kamata ka yi akan Allah ko akan annabi ko akan addini shi kuma wannan shahawat abin da zai hana ka bin addinin Allah ya haramta mata su rika ta'amuli da mazajen da ba nasu ba. To, sai shi zuciyar shi ta ƙi karɓan wannan sai yana mu'amala da mata ya faɗa cikin shahawat. Nasi ya hana shaye-shaye sai zuciyar shi ta kasa karɓan wannan to ya faɗa cikin shahawat. Ila an gane, da haka shahawat duk wani abin da zai karkatar da bawaye biyayya ga dokokin Allah shahawat kenan. shubahat duk abin da zai canza mishi nagartaccen tunani akan Allah da addini da annabi to wannan kuma shubahat kenan to duk wanda kaga ya nutsa cikin irin waɗannan alama ce ta rashin imani to me mahalli shahid na wannan aya fa may yuridillahu irada mun ji irada fa may yuridillahu ayyi hadiyahu da ka iradan Allah cikin shiryatar da bayi haka nan wa mai yurid ay yudillahu wanda Allah ya nufa ce batar da shi duka iradan Allah subhanahu wataala a karkashin ta ne wani ke shari'a a karkashin ta ne wani ke tabewa to kamar yadda muka ce tun a wancan ayoyin da malin ya kawo na farko daga menene wala ra'id da qalta jannataka qulta ma sha Allah muka ce mun fahimci mashi'a da walau sha Allahu maqatatalu mun fahimci mashi'ar Allah ولكن الله يفعل ما يريد ممكنشي إرادة الله وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم إن الله يحكم ما يريد ممكنشي إرادة الله دوانا آن دمكتر تتكر شيء فما يريد الله أي هديه ويشرح صدره للإسلام duka mun fahimci mashi'a da iradan Allah subhanahu wataala kar a manta menene ma'anan mashi'ar Allah shine ganin daman Allah da ke farar da abubuwa aikace-aikace a ƙarƙashinta ganin daman Allah ita ce mashi'ar Allah ita ce mashi'ar Allah ganin daman Allah duk ƙarƙashinta ne Allah ke farar da ke aiwatar da duk abin da ya ga dama ita ce mashi'ar Allah subhanahu wata'ala muka ce ita ce kuma irada amma irada kauniya ƙadariya ita ce daidai da mashi'a akwai kuma irada shar'iyya ita kuma dabanci bambancinsu kamar yadda muke ta nanatawa irada kauniya wato akwai yiwuwan Allah yana so akwai yiwuwan Allah baya so irada kauniya kenan ba lalai ne wai sai abin da Allah ke so ba amma dai Allah yana face faruwan abu kaza to zai faru ba shi da alaka da Allah yana so ko Allah baya so amma duk abin da kaga ya faru kuma Allah yana so yana karkashin irada ne shar'iyya duk abin da ya faru kuma Allah yana son abin to faruwan abin mashi'ar Allah ne iradan Allah ne kuma son abin yana nuna cewa wannan irada ce shar'iyya amma duka dai da wanda Allah ke son da wanda Allah bai so duka kaddaran Allah subhanahu wataala ne sai dai in Allah yana so ya koma karkashin irada shar'iyya in Allah kuma baya so ya koma karkashin irada kauniya sannan bambanci na biyu irada kauniya Allah ya haifar da ita ne ya aiwatar da ita ne domin wani abin da yake so ya yi a gaba wato sukan ce laisat maqsudatin bi zatiha kaman kafircin iblis me Allah yake so me Allah ya nufata da kafircin iblis shine ya zama fitina ga bayi sannan kuma ya azabtar da shi gwargwadon abin da ya ga dama da haka kaddara ma iblis ya zama kafiri akwai abin da Allah ke so ya aiwatar ne a bayan haka kun gane sabanin irada shar'iyya ita Allah madaukakin sarki ita karan kanta ne Allah ke so ita ko kauniya ba ita ce Allah ke so ba amma Allah ya nufaci zai aiwatar da wani abu ta sanadiyanta kun gane wannan bambancin sai kuma bambancinsu na uku irada kauniya ita wannan babu makasi ta faru irada shar'iyya ba lale ta faru ba kamar yadda muka yi tananatawa to kamar yadda muka yi ta faɗi za ka gane wannan ƙarara idan ka sami kafircin kafiri a ƙarƙashin menene irada kauniya irada kauniya imanin mummuni fa irada kauniya shar'iyya kun gane da haka kenan sun haɗu guda biyu sun haɗu guda biyu irada shar'iyya kauniya wancan kuma irada kauniya to idan mutum ya fahimci wannan to insha Allah ta'ala ya warke daga shubhan cewa to ya za a yi kuma a ce an kaddara kaza kuma ya za a yi kaza ya za a yi kaza ya za a yi kaza wanda waɗansu yake samun shubha da rudani akai to ala ayyi hal wannan kusan shine karatunmu na yau kawai ɗan abin da ya kamata in ƙara in muka shiga cikin littafi za mu ji malam zai kawo mana yadda yake bayani akan miyagun aƙidu zai kawo mana aƙidan jabariya wanda su jabariya su a wurinsu babu wata irada shar'iyya ila an gane kawai su irada kauniya ne da ka zo a wurinsu duk abin da ya faru Allah ne ya kaddara to da aka ya nuna kawai Allah yana son abin kun gane Allah kawai ya nuna yana son abin Allah ya tarsasa ka kai to shikenan babu dalilin kuma da za a ce za a zartar da mutum din ya yi koma bayan wannan da haka duk abin da Allah ya kaddara haka Allah ya kaddara maka da imanin mummuni da kafircin kafiri duk kaddaran Allah ne to ya nuna da Allah kawai yana so in Allah ya azaba akan wannan yayi zalunci su kuma kadariya a gefe guda sai suka ci karo da wannan su kuma irada shar'iyya ce kawai irada shar'iyya ce kawai babu wata irada qadariyya ala ya da insha Allah ta'ala idan muka shiga cikin inda malin ke bayanai akan waɗannan aqidun duk zamu zo akan wannan gaban da izinin Allah to abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira wa sallallahu baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik